الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ingol karkada a birnin da magaram yau muna sha bakwai ko sha takwas ga wata na muharram hijira shekara 437 wanda ya dace da 30 ga wata na goma shekara ta 2015 allah mana jagoranci yanwa ganin yau muna tsawon kusan wata biyu da wani abu rabanmu da darasi don ƙarshen tafsirinmu 28 ga wata na na ga september ɗannan ne na ga na'ut ne kuma wanda ya dace da 13 ga wata na shawwal sati da ya kewayo wanda ya dace da kenan 18 ga wata na shawwal ba mu samu damar yi ba dalilin ruwa yau kenan muna juma'a wata dacen da sha bakon sha takwas ga wata na muharram a wannan shekara ta dubu da dari hudu talatin da shidda ɗan uwa kowa da ya san yadda lamarin tahiya allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna cikin wanda muka yi haji a wannan shekara muna watar wa'inda suka cika a wannan aikin haji allah gafarta musu ya amshi ya mashi za matsayin shahidai kuma ɗan uwa wannan kwarai a wannan tahiya lalle ko wanda yake nan ma wanda daman dukkan rayuwa in uwa darasi ce ga mai imani irin abin da ya wakana a aikin haji na rasuwa ta 'yan uwa cikin wannan aiki na alkhairi duk da cewa mun sani kamar yadda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya bada labari idan mutum ya mutu a cikin aikin haji gobe kiyama zai tashi mulabbiyan iya mai talbiya labbaik allahumma labbaik wannan duk wanda ya mutu cikin aikin haji haka gobe kiyama zai tashi kenan su ba hasara suka yi ba wanda yan uwa mutuwa wani abu ne wanda yake ba tsautsayi ba ba zuwa ba cikin tsautsayi wani tsautsayi ya same shi a mutuwa ka'ida ce ka'ida ce ga dukkan makhluk abinda ake wata ba mutuwa ba ce matsala ba a da me za a cika kullum mutum abin da yake fata cikawa da imani don kamar da cikin sai musulun annabi rahama sallallahu alaihi wasallam iya cewa yi ba su kullu abdin alama mata alai aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ana tare dukkan bawa akan abin da ya cika kenan abin da ake wata kuma ya cikin sunnar Allah kamar da malaman salaf ke cewa Allah iya cika ma bawa a halin da ya rayu kanshi kenan idan mutum Allah mai katarin mutuwa akan aikin alkhairi alheri ne gari tabbas muna watar haka duk da yan uwa bayan irin abin da ya wakana za mu ga wani al'amari wanda ya samu musulmi na rinjayas da kwana kwalluwanmu ko kwakwalenmu yadda mutanen yamma wasu ma na gabata na kahorai idan ka dibe mu wannan al'umma ta musulmi wallahi abin zai baka tsoro za ka ga kwata-kwata kurin tunaninmu iya tahiya daidai yadda tunanin waɗancan mutane suke so me kawo haka saboda ba mu cikin dukkan abin da yau ya zama to kamar ibada idan ka samu mutum goma nan a cikinmu da wuya za ka rasa wanda zai ɗauki aƙalla awa biyu na labarai na yau aƙalla a cikinmu nan da wuya ka samu mutum a mutum goma da wuya ka samu biyu wanda aƙalla bai ji labaran awa biyu ba a cikinmu nan ba wani sana awa aƙalla awa biyu a wannan kafafen watsa labarin an kadiba babu ɗaya wadda take da alaƙa ma da musulmi babu ɗaya wadda take da alaƙa da musulmi wadda muke shaurara za a ce labada milk wannan deutsche welle bbc ina ne rfi akwai tamu babu ɗaya don haka duk da wai ba a cajin labarin lahi ne amma abin da yake da matsalar a kawo makawo ba ta yadda mu sani ba sun taye da ƙwalluwanmu a daidai yadda suke so mu rayu mu al'umma ce wanda mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya mana kashe wala taqafu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaik kana anhu mas'ula wannan al'umma Allah a cikin littafin alqur'ani Allah ba mu labari kai musulmi kakka bi ko ka hori ko ka yarda abin da baka masaniya kan shi saboda Allah tabbatar ma da ce mai jinka da ganinka da tunaninka duk abin da kirkira ka hodi kowanne tunan Allah zai ma tambaya kan shi gobe kiyama yau duk mun ji irin abin da ya wakana a ƙasar Saudiya ana abin yadda su suka ga dama suka yada kuma haka musulmi suka ɗauki abin wannan kamar zaman samfursan gaskiya ne alhali duk wanda ya san abin ko aka yi abin a gaban shi ko daga baya bayan abu da yawa da ya bude ya samu tabbacin ƙaryar labari da yawa da aka yada daga ciki maganar cewa an godo har a wasu tashoshi duk daga baya sun yi itizar sun da masa udiya ta yahe musu har sun godo aka yi tirikai aka gwada gawaki ana tura gawa da ana tura gawa da caterpillar da mota mota dan karo ana tura gawa cikin katar rami ko duk ba su kallon ba su gana ba alhali me aka ɗauko abin da aka arabiyar adawiya na masar sai aka ɗauko aka gama a wannan labarin wanda kowa sani a wannan abin da ya wakana haddare hal isha ana gama gawoki a wuri guda don a sa cikin kwantenar ko cikin abin gawa kuma duk da yake ya san da cewa har bayan kwanaki masu yawa in dai har ka ba da lambar fasfor aka je za a sami gawar mutumin ka imma a cikin gidan gawar ko a cikin kwantinokin gawa wa aka binne amma an yada kuma an yarda da maganar cewa wani a cikin shugaban ɗan saudiya wani biya maradi ne wai ya zo hucewa aka rihe hanya saboda shi in za gano ƙaryar ahili cewa ba a mai riba ko kai talaka ba wanda zai wuce minti goma a wurin jiwa na biyu duk wanda ya san aikin wajen jamarat ba a mai riba wannan masu talaka masu kudi namu masu pip akwai masu pip wata hajji ce ake biya da mai tsada su kansu ba sa bukata su yi tahiya a cikin layin talakawa har a je a ri hanya a cikin duk da san jamarat zaka gidaje gab da wurin jiwa a nan suke duk masu hali a cikin nan suke ba sa bukata su biyo hanya har ma a ri hanya saboda su amma an sa tsanan yan uwanmu wani dalilin amiri an kake dan wanka kaga dole ka tsane shi dole ka tsane saudiya saboda ta sabbaba dalilin ƴaƴanta sun sa an kashe dan wanka duk wannan yaƙi ne na ƙwalwar mutane na a sa wani fitina tsakanin al'umma ɗan misali ne kuna na baku misali cewa muna yarda da domin su yadda suke so marayu haka suke hudi kowa ya san wannan tashi kowace tana tafiya daidai ra'ayin gwamnatin ƙasa ta haka wani yawa kudin kashe ne mai hattara game da yarda da dukkan labarin da za mu ji a wannan kafafe na watsa labaru don allah zai ma tambaya game da abin da ka hudi ɗan wa ka ɗauki wancan wai yau rayuwar mu ɗauki ma rayuwar mu ta yau da kullum kurin yarda da labari yushin kulawa da tace magana shi Allah babarinka bai yama ka'ida kakka faɗi komi sai abin da ka tabbatar da shi zai wa yau me ya tsakaninmu yau kadara yau a ce wani abu gwamnati ya wani abu ko bangaren yan adawa wani ya san wani abu ka ji ba hiranmu kurin za ka ce shugaban ƙasa ya kaza wane ne shugaban farti kaza ya ce kaza ka ɗauki abin da wani ɗan adawa ne zai waɗi dai ya ɓata wannan ba ruwanka da bincike gaskiya na ƙarya ne kai dai kurin ka yaɗa kana tsammani Allah zai barka idan a tsarin sun sa mana cewa yancin ra'ayi faɗa abin da kaga dama to mu wannan al'umma ta musulmi ba ma da wannan damar faɗin abin da muka dama Allah zai mana tambaya dukkan ma nafizun min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka Allah ba mu labari cewa lafazi ɗayan mu bai ta yi a banza kinan mu san in abin da muke faɗa idan ra'ayin ƙasar mu rayuwar mu ta yau sun wanke kwallo mutum ya faɗi abin da ya ga dama ba abin da za a yi yancin waɗin labari yancin magana an baka yancin faɗi abin da ga dama to Allah bai baka wannan yancin ba ka faɗi daidai idan kai kuskure da gangan kai banna Allah bai barinka sai ma tambaya me yasa ka ce kaza na kanwa kudin babban magana dai mai hattara kuma mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya muna umarni ta musan manuwar samu a nan duniya an samu ta mu a wannan duniya da manuwar matsayinmu na bayi masu bauta masu biyayya ga dokokin Allah Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana da manzanni ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ana an ba mu umarnin me da'a bin dokokin da ya zo da shi a yau idan ka dibe mu a yau yadda wa'annan kan watsa labaru suke ta da mu za ka ga hatta wai nau'in addinin ma da za ka yi idan ka mutane irin addinin da turawa ke gyarawa ke yabo irin shirin ake ɗauka addini musulmin idan suka ɓata wani musulmi kowa da wani lalatacce ne duk sunan da suka yaba mishi kai ma za ka yaba mishi a kaba kawo ba kamar su ne suke tafiyar da tunaninmu ɓangaren radiyo ɓangaren yaɗan kayan sadarwa na talabijin na yaɗarwa dukkan rayuwarmu wanda tana tafiya an gadi ba saɓanin yadda ya dace mu mu tafi kuma a kawo muka ba ne misali cikin tafiya ta na zo wani gida a nan yamani a takaice na zo a cikin salon da mace da yara da 'yan gidan fami an sa irin fulafulai na najeriya a gaba ana ta nishadi ana ta dariya sai ce mai gidan yanzu dai wa'annan su ne malaman iyalanka ko ya ce malaman iyalina ya ce su ne malaman iyalanka ya ce mai sa ya ce duk irin abin da suke karanta a nan shi ne rayuwarsu rayuwar irin ta ɗaya yadda ibro yake yadda wa yake haka suke so su masu su koya ɗayan ku tarbiyya a cikin gidajen ku a kan muka ba wallahi an kaji wani fulafulan irin rayuwar da ake karantarwa ita ce ake a cikin gidajen iyalan mutane a kawo muka ba lami hakar bayan wannan mun shigo kar muna tahiya a cikin kar sun sa wani fulafulan da shi ma na najeriya an sa wata wani abu da aka yi wa makirci ga wata mace da kishiya sai a nan wasu ka ce a wani abin ko iya wakana kamar da ana ga abin wani abu ne gaskiya iya wakana na ce kalla wallahi ba haka bane a nan yana cewa wallahi wannan kun ga nan shi tsakani ga Allah ba a koya wasu mata ba makirci ga kishiya na sauran mata suka ce wallahi an koya mana ta wallahi haka ne a nan mun koyi wani abu wallahi yan uwa wannan amana ce ta iyalanmu wani bangare mu an tare da mu bangaren ke ta kowane bangare saka muna rayuwa saɓanin yadda addinin ya ce mi wannan abu ne bukatar cewa dai mu yi hattara awoyinmu na jin karatu in ka diba na jin wannan labarai don labarai sun yi yawa sun yi tafiya a can dole kuwa kenan tun da kunnan ta yi hiki dole a samu karkata a wancan bangaren wanda mai imanin ne zai iya jin karatun awa biyu ko na auni ko amma labaru ka'ida wani zai ce na awa kuma akalla ne wai ta yi abin ta yake ta yake ta yake ta yake na haka kenan wannan kurin yan wajen hankali ne falla wani abin zai zamanto mana muna tahiya muna hudi amma suna rusan mana da tarbiyya da ta iyalanmu da ta mu kama sauran bangare mu yi kokarin wannan ababe mu yi kokarin ya idan akwai wani abu a gidanka ka san me ake kallo me ake kai ne jagora ina ta wata shekara wani malami mutumin aljeri mun ji gidan cikin yan wani ga iyanan ma muna kallon ana za a sa abin wani abu na na na tashar kama sai ke cewa wane yanzu iyawa za ka taye makaranta amma wallahi idan ba ku yi hankali ba mutum zai taye makaranta can makaranta ana rubuta mai lada a iyalanka ana rubuta ma dini na rushe tarbiyyar iyalanka ka bar wani abu na kallo na rushe tarbiyyar cikin iyalanka can ana rubuta maka lada ya ce can bangare kuma a gida akwai zini don haka ya ce a takaice yan uwa mai hattara mai hankali mu halka da cewa muna da addini kuma addininmu addini ne wanda ya karantar da mu yin hattara da muna tahi da abokan gaba wanda dare da rana nema suke abin zai karkatar da mu daga rayuwarmu ta addininmu mu yi ƙoƙarin walkawa a kan haka duk da wannan ina gade wanda suke nan sun san da cewa irin nima ɓangaren guda na irin jita-jitan don wayar da na ji batun ilguwa cewa alo ina can ma'ila kai ne mana iliya ainihi ne to to wani ya kyale wani ce wai an ce mana ka mutu wani ce an ce ka bace na to yanzu da ya dai ko a gaba iya gaban bace iya gaban mutu me mu zama makin na ce yanzu da ina nan ya dai ko a gaba an jima tun ina can wallahi na zo na mai har a ajiye wani mutumin kauye ta mutu a karkarar su an ce mana iliya mutu na ce ya dai a gaba dole ka gane ya da abu ne kura abu guda da ka abu akwai kai ta yada magana haka nan gurin ta gama duniya wani cewa da kotonu a kotonu ji labari ya kira wani anan ki tambaye shi wa mana iliya an ce ya bace a saudiya to dinin wannan kudin jin labari ne ba bincike kudin kai ta yadawa Allah shirya da mu a darasin mu na karshe mun tsaya a aya ta 65 cikin suratul nisa wanda kenan insha Allah yau za mu tashi aya ta 66 cikin suratul suratul nisa eh kayan mu dasa ayar mu da muka yi magana ta ƙarshe ta fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima wannan mun yi bayani a takaice wanda ya koma baya almuhim ɗan uwa wannan aya mun yi bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala yadda ya rantsuwa na cewa da kanshi kuma ya kore imani gare mu ba za mu yi imani ba sai lokacin da muka yi hukumci da abin da manzon Allah manzon rahama ya hukumta tsakaninmu mu yi aiki da abin da ya hukumta ba ƙare ba yin hukumci da littayin Allah ko da sunna ya ce kuma ka a samu wani kumci ko damuwa game da abin da shari'a ta hukunta wannan shine bayanin da ya gabata wa bayani mun yi bayani dogo kan tsarin ta yadda al'umma akan ka'ida ta yadda Allah mahalicinmu mahalicin duniyar ya wannan duniya ya yi ta kuma ya kama ya ɗora mu kuma ya ba mu dokoki ga yadda yake so mu rayu ba mu ba yadda mu muke so mu rayu ko wani daban yake so mu rayu yadda shi Allah mahalicin kowa da komi yake so mu rayu haka ya kamata mu rayu idan muna san Allah ya karɓe mu a matsayin masu imani na gaskiya to yan wasu da yawa bayanin da muka yi sai mutum sai mu ɗauki wannan hukunci kullum sai mu ɗora ga hukuma an ƙi yin shari'a ta musulunci a yi shari'a ko a mutu ko a ce a zubin daga mai halibi so da yawa sai ka wani ta wannan aya ai ba ta yi magana ga hukuma kaɗai ba hatta mallam ya hukumi ma'azan lafa wadda kuma kafirun ta mallam ya hukum in wa nawa a cikinmu nawa a cikinmu tsakani ga Allah muke taka dokokin na Allah bangaren rayuwa ta iyalai bangaren yau a kaɗa misali yau za ka samu musulmi goma ya saki matai shi nawa a cikin goma suke cewa zamana ki idda a gida ko su a matan nawa a cikin goma za su zamana a gidan an ce ki zamna nawa suke daga kayi zahi ka- bayan an gaya ma a ko dokokin saki baka da dama a matsayin ka kai namiji da kayi zahi kudin ta ce sakani ka ce na sake ki baka wani damar baka dama haka akwai lokaci da aka kaje na ka'ida na cikin tsarki ko nawa suka a cikin mutum goma a cikin al'ummar nawa yake saki lokacin da ya ga dama to shin kenan kai me yasa bak- wani aya kule kuma magana da hukuma da gwamnati kadai wani aya tana magana ga kowa kowa a karan kanka yan a yau za mu ga lalle akwai aiki a ce misali yau a Nijar yau mun sa ɗaya rana an yi shari'a musulunci an yanke hannu an yi wane ne amma kana da dama ina da dama in bi dokar Allah cikin addini na cikin abin da shaye ne kuma dama to idan mu abin da yake za mu iya yi na kanmu mu ba ba ma yi mutane ba sa yi yoshi kuma za ka rika ihu ga wani abinda kuma wancan a kowa hala ma naka ya fi sauki amma ba ka yi ba ba ka bi dokar Allah ba kula ka ɗauko aya sai ya ɗora ma gwamnati a ɗora ma gwamnati a gaba ɗaya take hawan kowa kowa a daidai masa uli da yake kanta kan shi idan bai yi hukumcin littafin Allah ba ba shi da imanin kirki illa wannan magana ka hurti lalle magabata su yi magana da hawa hawa mataki na yarda da laihi ne daban yake da wanda ka ce halaka ne wannan ka hurti na karara amma la kullu hal wannan ayan wata na magana a cikin mu duk abin da yake na dokar Allah ne da dadi ba dadi yi kokarin bin dokar Allah a cikin rayuwarka eh ka hau ka yi zuciya kai kai da maka yi saki kai kai saki lokacin da ce sakanni ka hau wani zarga man ka sawa ce ce bai saki sai ce ya mata ki goma sha wani abu ne kai tsaye sai mata ki goma sha biyu wai shi ya hau ɗan wannan wani misali ne a takaice wannan ayoyi suna magana akan kowa a karan kanshi kowa daidai masa'uli da yake kanshi ya yi ƙoƙarin bin dokokin Allah a ciki ƙalƙashin wannan kama albani wanda mutum albani iya kawo wannan masa'ada ya ce mutane a yau sukan ɗauki irin wannan magana sau da yawa da neman ta da zaune tsaye da neman an iya alhali ce idan ka ba yau musulmin da suke magana a yau wanda za ka ce su ɗabbaka shari'a su ba da goyon bayan shari'a a kashi ɗari nawa ne suka fahimci addini ta za ga wani ya ce wani ashariya ne wani maturidiya wani ɗarika kowa a musulmin kansu wasu ka ce musulmin ne za ka ga ba su fahimci addinin kansu ba da haka 'yan uwa muna fatar mu yi ƙoƙarin yaƙar zukatanmu da bin umarnin Allah cikin dokoki abinda yake kanmu mu yi ƙoƙarin ɗabbaka abinda yake mu karan kanmu kuma saura a yi ta'azi saura su gane wanda su gane ba su gane ina fata a gane haka nan yanzu ayar da za a karanta tana magana walau anna katabna alaihim an qtulu anfusakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا na'am وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما نعم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الله سبحانه وتعالى إبام لاباري أتكين وانا آية na halin mahi yawan mutane wanda Allah shi ya yi mu bisan ɗabi'anmu ya ce walau anna katabna alaihim inda za mu rubuta ma'ana a wajabta ko a farta a kan wannan al'umma a farta musu an ƙtulu an fusa kuma a kurju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum inda Allah zai ɗora mutane cewa ku kashe kawunan ku kashe kanku kowa da ki wuka mai bai buga ma kanshi ko dan wanka ya kashe ka cewa da kashe ni ko kuwa ku huta daga cikin gidajen da kuka mallaka ku san abin da kamata ku sa musu ku huta ku bar su kowa bar gidan shi Allah ce inda zai dora wa mutane irin waɗannan dokoki da ba su yi ba in ma an samu illa 'yan kaɗan daga ciki ibn kasir haka malaman tafsiri na kawo cewa lokacin da wannan abin ya wakana daya cikin sahabbai ko suna ce abubakar ne bakar mamun kurtabi cewa ke cewa lau fa'al lau umirna la fa'alna walhamdulillah alladhi afana yace inda aka mana umarni da kashe kawunan ko huta daga gidan yace da mun yi amma muna godiya ga Allah da bai mana umarnin hakan ba eh wake bin bala'i amma ta inda har aka ce mu yin ce wallahi da mun yi amma muna godiya ga Allah da bai mana umarnin hakan ba in wa takaice wannan an sani nan menene kirnan jan hankali ne game da abin da ya gabata na bin dokokin Allah na bin shari'ar Allah cewa ba magana kai ba doka ba ta ka'idar abu sauki kai inda ka mutum da hankali ko da Allah ta zai kashe kanka ka wuce ka bar duk abin da ka mallaka inda ka san matsayin Allah da muhimmancin mun doka Allah to wala da ka bar da ka kashe kanka mana magana kenan inda har kun san amfanin bin dokar Allah ko da ta zai ku kashe kanku ka bar duk ka gaba da ka wuce da gidanka to wallahi da ka bari inda ka san muhimmancin abin inda nan ta mace mahi mutane ba za su aikatan ba illa 'yan kaɗan ɗin ma'anyi 'yan kaɗan an samu masaka in wannan a aikace idan makaranta halin sabai tabbas cikin sabai akwai waɗanda suka yi wannan suka bi wannan abu dokoki me mana sun ba da rayuwarsu akan jihadi fi sabilillah zai a tankari kahurai kuma ba sa ja da baya kuma sun san da mutuwa ce misali bi misali irin abin da kasance a Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun gano inda yake ga su gashi suna neman gamawa da shi za a halibu kibiya ko mashi ɗaya cikin ba iya kallon wannan mashin maimakon ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bare ya tunkari wannan mashi ya kashe shehu da ya shahada nan wajen mutum goma sha biyu suka ko wannan ya tashi ya kare a ɗago ya sa sun ga manzon Allah in suka jiho shi zai sama amma dan kai same shi sai ka bari kai ka mutu ka yi shahada manzo Allah ya rayu irin su Musa abin Umar abin da ya kana a wannan wurin Musa abin Umar iya dauke da tuta ta musulunci aka cire hannun shi na dama bai zuba da gudu ba ya tsere ya bare ya kama ta da hannun hagu wanda ka ce labarin Musa abin Umar da hannun hagu mun iya dan ka ce dai wannan tuta ta hadi ta karya iya cikin haka suka gano shi suka cire hannun hagu ibarin ta yi yadda ita gada da gundudu ya kama yarki karshe sai da suka raba shi gida biyu kaga wannan iya karanta da kayan karanta da barin sabai cewa tabbas sun ba da rayuwarsu wanda labarin dukiya karanta su za abubakar za a nema agaji isa gida ya kawo komai abin da mallaka manzan ce ya abu maka mai karin iyalanka ce na bar musu Allah da manzan shi sun shiga ke nake ko sun bar duke haka da suhaib rumi suhaib daga lokacin da zai hijira ta yi madina suhaib maka zawaye ba dan maka bane ba amma Allah ya bashi dukiya mai yawan gaske iya cikin masu kudi a garin makka iya nema ya hijira iya da balababe sai ya huta suka neme shi suka same shi ƙwarai suka ce yaushe ka zo talakanka yanzu ka kuɗi za ka huta ka bar mana garin ya ce dukiya kuke so ni matuƙa manuwata kurin in je in iske manzan Allah a madina kuwa idan na ba ku dukiya za ku bada kan manuwata suka ce ƙwarai kuwa ya ce a je a tura wani wuri kaza da kaza da kaza inda dukiya take aka je aka gani aka bar shi ya hijira shi iya zuwa aya ta tafka Allah yana yaban wani suka sai da rayuwarsu da dukiyarsu an wata kace kenan sahabbai wani al'amurra walla a aikace sun aikata sun ba da rayuwarsu sun ba da dukiyarsu akan wannan addini to amma wannan halin mutane ne na Allah ce inda aka musu wannan umarni ku kashe rawukanku ko ku fita ku bar gidajenku ya ce ma fa'alu illa qalilun minhum illa yan kaɗan daga ciki za su yi haka wannan kenan duk da cewa da makaranta a baya labarin banu isra'il wannan abin yawo kana a cikinsu kan dalilin bautar dan marake ai Allah ya ba su irin wannan umarni ko ku kashe kawunan ku wanda aka aka sa cikin duhu suka kashe bugun junansu ko an samu haka nan dubanni suka mutu wannan kenan Allah iya umuta bawa da abin da ya so abin da yake ga bawa mai hankali mai imani a kurin kame ya kawiya da dukkan umarnin Allah da dadi ba dadi shine imani kuma shine mahi alkhairi gare ka yace walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairul lahum lakana khairul lahum inda Allah dukkan umarni da yake musu inda mutane za su aikata umarni da Allah ke yi da bin wannan umarni na Allah shi ne mahi alkhairi gare su yan wajen haka wallahi dukkan abin da yake na doka na Allah ne shari'a ta musulunci daga wallahi ko da yan zuciyarka mai rauni mai dauda tana ga matsala ce wallahi kana aikatawa zaka ga alkhairin wannan aiki a gare ka duk umarnin Allah alkhairi ne idan nan lokaci shi kan zai kawata maka kyamar abin ya gina maka gina abin wahala ne amma inda za ka aikata da ka tabbatar da alkhairin wannan aiki ɗan wa shi ne cikin magabata wani ke cewa iya hirar ɗan shi yake cewa wa ne shi ba kallon duniya a yau yadda mutane ke sayan jahannama da kuɗinsu amma ga aljanna fara fara a arha ba komi ba sun barta ce baba wannan wata ɗan ya za a yi mutum ya sayi jihannama da kuɗi baba ya ce shi zan tambaye ka shin yanzu ɗan modi fara ke modi ba kuɗi ke bada ba ya modi kuma sa shi wuta ɗan giya kyauta ke bada giya ba san giya ake ba mai zina ba kuɗi ke bada ba ya yi zina mai zuwa wajen boka ba kuɗi ke bada ba a mai duba da kuɗin da ta kake sayanta jihannama waki zan kudi ya sallah zaka sallah ce kai zai ka goma kai sallah waki ba jika biyar in zai asuka fari in zai hailala subhanallah alhamdulillah nawa ka bada wa'azin mun wa'azin biya yau ga gidan wasa gidan balo gidan waye ya ka biya kudi jukuna wanda mai wa'azi ke wa'azi sai an biya a shiga kalli wa'azi ce mutane ce da kudin suka ce jahannama amma ga aljanna nan fara sun barta na kai wake nan dukkan doka ta ala gani abu ne mai sauki illa dan adam sai ga shaɗan ya kawata maka wahala ce yanzu ga mutum misali ya tsaya wallahi iya hira a kame ka zai hira awa biyu babu Allah babu annabi kullum ya tafi duniya wannan ta wani tsayar Allah kai azu fara minti goma sai ka kunta mishi babban misali ba wannan ba a dauki wannan sallah jigo na ibada mu ya guda biyar yau da wani limani misali ma ce dan jaraba wata ran dan jaraba gani ya ce sai minti 20 ta azawar wallahi kana hutawa ko masallaci zaka yi magana kana barin masallaci zaka ji an fara magana to kaga menene wani Allah shi tamu Allah shi tamu kenan Allah ya ce inda mutane walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum inda mutane za su aikata abinda aka musu umarni na bin umarni na aiki da bari lakana khairan lahum da bin wannan umarni na Allah ya zamanto alkhairi a gare su wa ashaddu tasbita ko shine abin da ke tabbatar da imanu gaskiyar imani a baka ya zama kuma a aikace ka faɗi kuma ka aikata mun karanta da su mu da gabata na ruwa da ibn majah ya ruwato wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutane a a tsaye da haddin Allah daya a cikin ƙasa na cire hannu ne na zina ne na bulala ne ita wala tsaye da haddin Allah daya a cikin ƙasa yayi alkhairi da amuku ruwan kwana 40 magana ruwan ruwan da kallo kadai to tabbas akwai alkhairi cikin tsaye da dokar Allah a cikin al'umma ya ce kuma yin haka shi ne ke tabbatar da gaskiyar imaninku ya ce wa idan idan har muka bi umarnin da Allah ya yi na umarnin aikatawa muka bar na bari ya ce la'atainahum min ladunna ajran azima Allah yake tabbatar mana inda har za mu dokoke shi Allah ce tabbas za mu ba ku lada na musamman za mu ba ku lada mai girma na musamman daga wajenmu babban lada gidan aljanna ke wannan tabbacin Allah ne inda za mu bi umarnin shi muna da alƙawalin sakamako mai girma kuma duniya da lahira tabbas me Allah ka ce wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaka walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatan subhanahu wa ta'ala walakin gazabu Allah ya ce inda mutane suka tsaya kan hanya wadda Allah ke so su rayu wannan alƙawarin Allah ne Allah zai shayar da ku da ruwa isasshe ba maganar hori yace kuma inda mutane na garuruwa da Allah ke aika musu manzannin Allah da yawa ka halakar da su a ce inda za su aikata umarnin Allah to wallahi da Allah ya arzuta su da albarka sama da ƙasa sama ta kawo ruwa ƙasa ta bar tsirrai amma mutane ba su ba ke da haka ɗan wa tabbas wannan alƙawalin Allah ne mu bi dokokin Allah Allah saka mana tun daga nan duniya kun babban sakamako gobe kiyama yace kenan وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما دا من باسو لا دا نمسمى ساكمكو نمسمى نجلما شين جدا الجنة دليل بندوكوكم ولهديناهم صراطا مستقيما دا من تبتت دسو من شري دسو أكان هنيا ميكاكا توتر ودا ذات كيكا هجدا الجنة eh bin umarnin Allah ke amma idan Allah ya ce kaza kai kai naka mun zai ta kaza amma ka bi na Allah ta bi umarnin shi shi Allah zai tabbatar da kai akan hanya ta kwarai amma ko da kawo da imani kana kiran imani amma baka bi umarnin na Allah ba baka bi dokoki na shi ba suna ne ka bar hanyar da Allah ke so ka raya kanta Allah ce gaba
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما نعم ومن يدع الله والرسول duk wanda ya yi ɗa'a ga Allah ga manzo na Allah nan babu wani dan wani dan gari kaza ko a wancan zamani wa man duk wanda ya da'a kowane namiji ko mace a duk inda kake a kowane zamani inda ya kai biyayya ga Allah ga manzo na Allah kaga nan wa me da'a ko a Hausa ce da'a an san shine biyayya ka zamanto mai bi ba mai shiga gaba ba kai bi kake wani shi mahimmancin rayuwa ta addini a yanda Allah ya ce manzan da Allah ya aiko ya karantar da mu shi da muke matsayin masu da'a amma duk wanda shi zai ga ga wani abu daban shi ya ce ai kowa na ce abu ya bi ka ce da'a ce ka da'a Allah kama da'a kuma mai shi a wani ne kama da'a ana magana addinin Allah ka yi da'a ga addi ga manzan ga Allah ga manzan da Allah ya aiko to wannan abin duk wanda ya yi shi fa ulaik masu wannan halin masu biyayya su kullum biyu suke an halitta su halitta an haramta su haramta an ce a yi tsi su kullum masu bi ne to duk wanda ya shiga wannan layin sai Allah ya ce fa ulaika wa innam ma'al ladina an'ama Allahu alaihim suna tare da wanda Allah ya yi ni'ima a gare su kuna tare da su wannan Allah sai ya jero wa'annan bayi da Allah ke maganar duk wanda ya ma Allah da'a yawan manzo da Allah da'a mana gobe kiyama a gidan aljanna ake magana kana tare da waɗannan bayi da Allah ya ni'ima gare su minan nabiyyin wasiddiqin wa shuhada wa salihin annabawan Allah mataki na farko siddiq mataki na biyu shahid na uku salihin sauran bayi na gari kinan wannan akwai tabbacin na duk da wa'annan cikin asbabun nuzul malamai na kawo irin cikin sahabbai wani zai ya rasulallah walla idan bin ganka ba idan ina tare da kai idan na je gida in na tunaninka cewa gobe kiyama kana mata daraja ta ƙololuwa inda ni bin kai ba ba na ganinka he bakin ciki ya tada min hankali in tuna rabuwa da kai gobe kiyama ya rasulullah kan shi ne Allah ba su wannan garanti in dai ga sharadi ka bi wannan kurin kai zamanto mai da'a ga Allah mai da'a ga manzo na Allah kana tare da wa'annan da aka jero dan uwa duk da mun san nan kamar da malaman tafsiri ke ga cewa eh abu ne sananne annabawa suna da darajoji su kansu mataki sama mataki haka sauran bayi mabiya su ma daraja ɗaya kan ɗaya wata saman wata to ya za a yi da a ce an gama kai da kai da manzan Allah a wuri guda aljanna ku guda matsayin ku guda ya ce ma'anar magana wa'innan al'amari ba cewa ba da kai da nan sallar salama kuna matsayi guda musan aljanna Allah subhanahu wata'ala cikin rahamashi yana gama 'yan aljanna ya tazawarun suna haɗuwa da juna suna gamuwa da juna tsakanin abokai duk da gidan aljanna ka daban tawa daban amma Allah yana haɗa 'yan aljanna a wuri guda fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun ko sai a zama ana shi ana mishahidi ana tattaunawa har a tuna magana gidan duniya inna ga sai mu shirkin zuwa kashe ko za ta ai ai a tuna magana zaman duniya an sha wuya an sha kashi a tuna da abin da ya gabata a gidan duniya tsakanin su ko kiran tsakanin abokai ne kiran su ma haka shi da Allah iya gama wa'annan bayi na kwarai da duk wanda yake biyayya ga Allah da manzon Allah Allah yana hada ku a gidan aljanna ba an ce ba cewa kai da manzon Allah matsayin ku guda nan a kotar ruwaya gudanar salar ta nama cikin ruwar imam bukhari ya rutu ka musulmi ya rutu ibn kasir ya ka ruwayan ta cewa manzala yake cewa inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurati min fawqihim kama tara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fi al-ufuq fi al-ufuq yace yan aljanna wani za mu san abin mataki mataki ne yace yan aljanna wasu suna aljanna amma wani zai hango daraja ta wani a can ƙololuwa zai hango gidan wannan aljanna ya ce yadda kai kake a nan duniya kuke tsinkaye wata tauraruwa mai haske a can ƙololuwa haka wani darajar wani da wani za ta zamanto za tsinkaye wani ƙololuwa da kai kamar da a nan duniya kake tsinkaye da wata tauraruwa mai haske a sama gabas ko yamma ya ce littafadul ma bainahum saboda bambancin daraja da take tsakanin wa'annan bayin nan annabi sallallahu alaihi ya ba sahabbai wannan labari na wannan darajoji da yake tsakanin bayi a cikin gidan aljanna qalu ya rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum yace bala wallazi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin suka ce ya rasulullah ai wannan matsayi da ka ambata wanda ake hangowa a kololuwar sama kaman tauraru suka ce ai wannan matsayin annabawan Allah ne ai ba mai kaiwa ga shi yace ba la ci aha ba haka bane yace wasu mutane ne yace na rantse da wanda rai nake hannun shi wannan bayi ya ce mutane ne sauran gama garin mutane bukirin ba annabawa ne ba wasu bayan Allah ne wanda suka imani da Allah suka gaskantar da manzannin Allah mabiya manzanni ne malaka wasu wannan darajoji a sama ka kenan nan aljanna kenan mataki mataki ne to amma rahama ta Allah in kai mai da'a ne ga Allah ga manzon Allah duk matsayin da suke Allah zai hada ku a aljanna a wani wuri da ya so a cikin ziyara da ake yi ba cewa ba za a ajiye mu a matsayi daya da mun kai mun gasa abin ko da aljanna darajoji ne gaskiyar magana amma Allah yana hada ka manzon Allah bai bace maka za ka gaba da shi ba manzon Allah kadai ma hatta abokin da ka sani amma shi ake cewa wata hikimar Allah a aljanna haka a wuta haka duk wanda kaga abokinka ne a aljanna baka gan shi ba sai a gidan wuta haka duk wanda kaga abokinka ne a wuta baka gan shi ba iya aljanna diba labarin yan aljanna lokacin da suna cikin nishadi zai ci in ni kala ni karin ko ina da aboki zai suna bigashi ba ko ga ɗaya ce ina ne can ya bura mai shi a gidan aljanna a gidan wuta ko su ma yan wuta sai ta malana la nara rijalan kuna hudu min ashirar ko in suka ce haka ba muka suwa na ba ba muka suwa na ba a duniya muna ɗaukar mutanen banza ne ta kasu zamu sakariyan an amsa ta alin absar shin wannan mutane suwa da mun gansu ba idan mu ne ba mu gansu ba ko kuwa dama a duniya mutanen kware ne muke musu izgili ba muka suwa na ba tana na tana gidan aljanna kenan rama ta Allah ɗan aljanna zai gama abokai juna abu kan amala sai ka ga wani tabbas ya cikin rahama ta Allah zai gama ku ku yi ziyarar juna kuna haduwa a ci a sha tare sai malamai ke cewa da ake cewa wali man khafa maqama rabbih jannatan don ji tsoron don ji tsoron aiwa gaban Allah gobe kiyama yana da aljanna biyu tunda mun san aljanna guraf ne dakuna ne an ce aljanna biyu na malamai ke cewa jannatan dan aljanna mun san da labarin matan aljanna horun makasuratun fil khiyam mata ne wanda ake mata aljanna wani abokinka wanka ko kananka ko waye ba mai ganin ta ba mai ganin ta ko babanka ko babanka bai ganin ta kai kadai ne kwai ba ta kowa ba kai kai ne kwara to kenan an ce mata ne makasurat bisa ga kowa he mijinsu to kuma ina maganar ziyara ta ta kenan yadda a nan duniya daga ɗabi'a ɗan adam idan ya ƙoshi ya arziki zaka ga an yi gidan iyali daban kuma an yi wurin shakatawa na mai gida daban ko da kai da abokan an zo kenan ta ma aljannan gidan iyalai daban matan ka na aljanna daban wanda an nuka ba mu labari cikin wanda imam muslim ya roto na cewa beni guda wanda an nuka adam mai matsayin milkattun a sama ko ya ce wannan beni wanda aka kirkira aka halitta aka gina da lulu ba andir ba ba zinariya ba da lulu aka yi shi mai tsawon milkattun a sama amma aka ce wannan benin gaba ɗaya cikakke da iyali da mata wata ba ta ganin wata to wannan ga kenan to irin wannan wurare ne kenan ba a shiga amma akwai wurin haɗuwa zai maka wurin shakatawa zai ga mutu abokai a kama ziyara kai ma kai ziyara kai har aljanna ya ta suna kai ziyara ga junansu ya shine Allah zai hada kinan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata kai da imani Allah zai gama ka da shi a gidan aljanna haka sauran annabawa haka sauran siddiqai kinan mutanen kwarai Allah gobe kiyama zai hada su ko da baka kai ba darajar wane Allah zai muku wata mahada gaba daya za ku hada da juna shine cewa kenan wa man yudi illa war rasul duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo na Allah fa ulaik wa inna masu wannan hali ma allazina an'ama Allah alaihim suna tare da wa'inda Allah ya ni'ima gare su minan nabiyyin daga cikin annabawa da siddiqin da siddiqai an ce shine ka ce nan iya cikin abin da yake ƙara daraja ga matsayi da shaida cewa abubakar siddiq shine na farko na al'umma domin abu ne an yi ittifaki abubakar iya da lakabin siddiq ko ka kwaso sunan shi kenan zai zama tarihi shi abubakar siddiq daga abuce haka sunan shi siddiq kenan dole na ce na an wa'in shi a kalubale to dai shi sunan shi kenan a tarihi ka dauko dukkan tarihi na masu tarihi a kan ce abubakar siddiq to kuma Allah ya kawo siddiqai cikin layin bayan da Allah ya musu ni'ima kina iya cikin na gaba a wannan al'umma eh ka sauraka wanda Allah sa cikin layi kina cikin mataki bayan annabta ya ka siddiq kenan siddiqai da shahidai da salihan bayi sauran bayi nagari wannan kuma babu iyaka maganar shahidai shahada ba ta kare tashin kiyama kuma dan shahada ba ta kare har karshe da zama ga wanda ma an dauki ban labarin cewa wanda zai zamanto karshen al'amarin dujal a hannun shi wannan matashi a an dace wannan yaron shine mai girman shahada ana shahada kenan har karshen al'amari kuma maganar salihin wannan bayan Allah na kwarai sauran mutane ko domin daraja mataki mataki ne kiran salihai sauran bayi nagari Allah sama lansu yace wa hasuna ulaika rafiqa a ce mutum ya samu wa'annan abokan zama gobe kiyama haduwa da wa'annan mutane yace abokan zama abokan tahiya wa'annan sun kyautata shi na wata ruwaya wadda imam al-bukhari ya rubuta haka muslim ya rubuto aisha take cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikawa tace lokacin da murya ta fara canzawa sai ta ji iya cewa ma'allazin an amallawa alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa shuhada'i wa salihin haka ta ji iya da hudu daidai da halfin ya fara karyawa tare da waɗanda Allah ya ni'ima gare su na annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai ta ce daga nan fa'alimta annahu khuyya daga nan na gano da cewa an ba shi zaɓi ne domin ya ba labarin cewa babu wani annabi da zai mutu kayan mutuwa sai Allah ya ba shi zaɓi tutanna annabi kenan Allah ya ba shi zaɓi ya zaɓi zama cikin waɗannan kenan lokacin shi yayi kenan waɗannan tabbas wannan sharaɗi gashi nan kurin wa mun yi Allah wa rasul a'a ga Allah ga manzo na Allah an aina kake a wani gari kake wata kabila ce kana da wannan garantin daga Allah subhanahu wataala gobe kiyama ya gama ka da waɗannan bayi na kwarai wanda Allah ya musu ni'ima na annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi gobe kiyama zalika al-fadl min Allah wa kafa bihi wa kafa billahi alima wannan samun wannan matsayin yanwa ka zamanto akan wannan hanya ma Allah da'a kowa manzan Allah da'a wata fadala ce ta musamman daga Allah yau shi ne ce yanwa idan mutum bawa ya gan shi a halin hanya ta ƙwarai a kan hanya ta ƙwarai wala ya Allah godiya ba wayo ba ne ba ilimi ba ne ba yanwa yanzu nawa ka gani nawa ka sani ga ilimin ƙur'anin aka ga hadisin aka amma ba su ba sunna suna ga wannan addinin su ma suna iya kirkira nasu kuma abi ga ilimin ga komi amma bai hada su kira wani Allah haka mamakin su haka mamaki mutum ya aka da ilimi da komi amma yana sujada ga wani Allah ya ɗora goshi a gaban wani ya ɗora goshi a kabari kada abu da yake kada a duniya kuna kallo inda labari ne yanzu ne ga kafafen watsa labaru kana kallo abu da yawa da yake kana ga wasu masu sunan malamai kenan al'amarin yawa shiriya babbar baiwa ce mutum ya ma Allah godiya wallahi idan ka ganga kan hanya ta kwarai wallahi ka ma Allah godiya ba wayanka bane ba za ka mutum ba ba kai ka bai wayo amma shi ka ce ka ba sunna da mai riki ai ta yi iya ɗan kan sunna can wannan lamarin duniya daban amma kan sunna wani baka bakar bashi amma lamarin duniya ka mishi wayo maga mutum da wayan da komai da ilimin da komai amma iya adawa iya ga wani addinin duk ɗaya ne ko ma ɗaya nake yanzu ma za a yi sabo ko nawa kai a da magaran sabo nawa kai bida ya da magariya nawa kai da magaran wannan kowa sani kuma sun ce yanzu ma ya yi sun ba da kowa bida gobe wani malami ya tashi anan garbi ke ciki ko ko ya ji dai a radio sun wadi haka a talabijin sun kudi a hili wannan addinin yau ma wani malami yana ya tashi sabuwa kaga wannan kai da kace a a abinda manzon Allah ya zo shi sanama ya hudi ya aikata ya ishe ni suna ma kallon wata ba ga ilimi ne kake nan al'amarin ba ga ilimi yake ba baiwa ce don ne kyauta ce ta musamman daga Allah subhanahu wata'ala ya ma muwafaka da dacewa da bin Allah da manzan da Allah ya aiko yan wallahi akai aka babu wata hanya ga dan adam duk da kaga mutum wallahi hanyar addini ya bar Allah da manzan Allah iya ga wannan lamarin addini wani iya da dama cikin shi wallahi kai imani ya bar hanya ko da shi bai gani wannan domin abu na hili mu Allah ya shirye da mu ya tabbatar da mu mu mutu kan haka bin abin da Allah ce manzan Allah ce da daɗi ba daɗi Allah amshiran mu haka gobe kiyama ta da mu a layin annabawa da manzanni yace zalikal fadl min Allah wannan wata fadala ce ta musamman daga Allah wakafa billahi alima kuma Allah ya isa zaman to shine masani kan komi bai bukata an kai mai rahoto Allah bai bukata an kai labari shi Allah hatta da ake sa malaiku masu rubutu wannan dan adam ne da gardama ɗabi'a dan adam gardama to dan a tsaida mai hujja ne a kure shi ya ka sa mai shaida tun daga malaiku ga wurin da yayi har aka sa mai shaida a gangar jiki saboda gardama ta mutum mai Allah ga ta wa kana al-insanu akthar shay'in jadala Allah hadi biya jinsin mutum ya kowa bala gardama gardama ban zai mutum gardama haka zai hatta da kiyama ana na tambaya zai ce shi bai ba ai ta ja ga mun malakun ce kun shi bai ba ga malakin ya ce da kasa ta ce da ga kashe da kasa ga ta malaka ba ce kun shi bai ba sai ƙarshe sai Allah ya ba gababuwan magana shi farjin da ya yi kafar da ta je hannun da ya yi bakin da wani su ce mun yi tukun tsuru tsuru ya ce daman don ku nake rigiman kuma mun shaida ba an kare ba cikin sai musulmi ko kenan mutum gardama ce har ƙarshe ya yi ta shi sa Allah ke ma shaida ga a muna nan mala'iku su shaida ƙasar da kai abin ta shaida kuma gababuwan da kai su ma su ma shaida shi ne ka ta idan mutum ya yi saɓan Allah ta mana kusur shaida ƙasa ta shaida gaba ta yi ta yi to hikimar Allah idan ka tuba tuba ta gaskiya Allah amshi tubarka sai Allah ya shahe shaida ta mala'iku ta manta ƙasar ta manta gabar ta manta ba mai maka shaida Allah amshi tubarka kenan shi ne mahimmancin tuba ga Allah kana tuba gaba daya ba mai kai maka shaida an ƙare ya ce wa kafa billahi alima Allah ya isa ya zamanto masani kan kun bi bukatar yan rahoto karanta
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حسبك yanwa ina ga nan ne karshen lokacin namu insha Allah karatunmu na alwajir ranar talata insha Allah za mu ci gaba shi insha Allah da sauran darussa na litinin da na laraba na majima insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته